أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na alhamis 22 kenan ga watan ramadan a shekara ta 1436 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine a tara ga watan bakwai a shekara ta 2015 a lissafin miladiyya قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين للي ألا يا زابي آدم وتو النبي آدم دا النبي نوح دا النبي إبراهيم دا ذرية سا كوما بيانسا da kuma ala ibrahim gidan imran ala imran wato gidan imran wato shine mahaifin mahaifin maryam wadda ta haifi annabi isa alaihi salatu wassalam allah sau ta'ala ba mu labarin cewa waɗannan ya fifita su akan sauran halitta sai ce gurriyatan ba'dhuha min ba'd halin ya fifita su ne a wani yanayi yanayin kasancewarsu gurriya ne sashen su daga sashe yake wannan shi yasa gurriyatan ya zama mansubi malamai suna cewa akan hali ne yace wallahu sami'un alim Allah shine mai ji wato mai ji ne ga dukkan abin da ake faɗi kuma masani ne ga abin da duk yake faruwa sai kawo kuma wannan kissa na abin da ya gudana tsakanin mahaifiyar Maryam da yadda aka haife ta da yadda kuma wato abubuwa da suka gudana har zuwa haifuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idh qalat imra'atu imran ma'ana ka ambata ana ce ka ambata yayin da matar imran yadda littafai suka go ana ce mata hanna Han- yadda bahaushe ke cewa hannatu Ah, haka sunan ya zo a cikin dai kuma hatta littafan su ahalul kitabi cewa sunanta kenan suna ne wanda yake na yarensu na wato aramiya shine yaren da a wancan zamani har zuwa haihuwar annabi isa ake amfani da shi ake magana da shi a sham to tana cewa rabbi ya ubangiji za mu ga 'ya'yan uwa masu binmu a wannan karatu musamman masu bin littafi kullum duk shekara muna sake nanatawa ga ɗaliban ilimi ne da suke da littafin suna sanne da haka malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi baya tsayawa ambatan irin waɗannan al'amura za ku ji ba za ku ji wani kissar maryam banda iya abin da ke alkur'ani zahirinsa ba za ka ji tarihin ita mahaifiyarta ta ya aka ya aka yi da sunanta duk abin da bai zo a wani nassi sahihi ba baya tattaruki zuwa gare shi ba ma ambatansa saboda shi yana cewa makasudin rubutun littafin tafsirinsa shine ayoyin nan da suke gabanmu a cikin alkur'ani mu fahimci ma'anoninsu haka ya koma da kai tarihin eh, ita hannatu ya- ya sunanta ya sunan babanta da sauransu wasu abubuwan da ba mu da dama idan ba littafan ahalin kitabi ka koma bible da sauran littafai ba duk da cewa za ka same su akwai riwayoyi da aka samu daga abin nan ahalin kitabin aka ruwaito suna cikin littafan tafsiri amma mun san mawukifin musulunci dangane da irin waɗannan riwayoyin abin da ya dace da ƙur'ani da sunna a karɓe shi abinda ya saba a yi watsi da shi abinda kuma aka shiru a kansa la yukazzab wa la yusaddaq to kaga abinda yake wannan shine hukuncin sa baka zo ka fassara alqur'ani da shi ba shi yasa malamai da yawa suke tsoron kuma suke tsoratarwa kada a rika fassara alqur'ani da isra'iliyat Eh, a wani lokaci za ga wani- wasu malamai sukan tsawaita su ta ba da labarin cewa ga yadda aka yi da wani labarai duk akwai a cikin littafin tafsirai nakan kyale su saboda abin da ke gabanmu mu dai mu fahimci waɗannan nasoshin ayoyi man ka je za ka saurari wasu za ka ji ana kawo sannan kuma za ka karanta a cikin littafin tafsiri duk akwai waɗannan maganganu ɗin to ita dai wannan baiwar Allah kowace ce ita dai ita ta haifi Maryam maryam kuma mun san wace ce ita ta haifi annabi isa ita wannan baiwar allah ita ce matar imran shi yasa ya kira ta imra'atu imran imra'atu yana nufin zaujatu imran shi sunan mijinta imran shine kuma wato mahaifin ita maryam a mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam to ga abin da take cewa tace rabbi ya ubangiji na inni nazartu laka ma fi batni ni nayi maka alwashi da bakancan abin da ke ciki na kun ga yamma ta faɗi ta san meye ba ita kanta ta yi fawwala abin zuwa ga menene a cikin bata sani ba abin duk da ya zo a cikin ta haifa namiji ne mace ce to ta yi alkawarin zai zama mai hidima ga Allah subhanahu wata'ala kuma a ɗakin bauta shine ta ce muharraran ne maka alkawarin ne maka alwashin ya zama yantacce ai khalisan li khidmati dinika mun fahimci abin shine abin da ake nemi muharraran sai ta ce fataqabbal minni ya Allah ka karba daga gare ni innaka lalle kai anta samiu kai ne mai ji al'alimu kuma masani komai kana jinsa kuma komai ka san da shi nan ku ga an maimaita mana sifofin nan guda biyu as-sami'u da al-alim ko in ce ɗaya ya zo da sigar sifa ɗaya ya zo da sigar suna wannan na ƙarshen da sigar innaka antas sami'u wannan kuga ya fi zama da sigar suna kasancewa zo da alifin da lam duk da dai akan fahimci kowanne da kowanne gwargwadon da ka'idojin malamai suke a wannan babi dai na ilimin asma'i was sifat sai ce falamma wada'atha yayin da ta haife ta ga ba a ce yayin da ta haife cikin ba sai ko aka faɗa mana cewa mace ta haifa falamma wada'atha yayin da ta haife ta qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha ni na haife ta ne unsa a matsayin mace halan ne shi ma wannan wallahu a'lamu bima wada'at Allah ce Allah kuma ya fi sanin me ta haifa din ma tun kafin ma ta san za ta yi ciki Allah ya san za ta haifa walaysa dhakaru kal unsa namiji ko ba daidai yake da mace ba ko ka ce mace ba daidai take da namiji ba ko ko ne ka faɗa dai ma'anarsa ɗaya in dai ka tabbatar da akwai bambanci ai shikenan mun fahimci abin yawa wannan kuma nassi ne na alkur'ani cewa akwai bambanci tsakanin namiji da mace haka maganar equality da wasu suke nema tsakanin maza da mata da menene wannan duk ba cikin karantarwa dai ta addinin musulunci mun sani abinda musulunci dama kullum yake kira a gare shi shine musulmi su ba da haƙƙi ga matansu kowa da haƙƙinsa to kowa a ba shi haƙƙinsa shi ma mijin a ba shi haƙƙinsa ba wai kawai a yi ƙungiyar neman yancin mata to maza su ma sai su ƙungiyar neman yancin haƙƙin maza daga mata akwai wannan idan da haka ne sai a ta yi kowa sai ya ta ƙungiyarsa ƙungiyarsa ƙungiyarsa asali dai farki yana nan tabbace tsakanin namiji da mace kowa ya sani ita mace kanta ta sani cewa ita mace ce wanda na tuna wata kisa wani bawan allah yana ba da labari irin tattaunawa nan da ake ta mujadala ko na taɓa baku labarin a nan ko wani ne wai ya zo irin 'yan ƙungiyar masu neman 'yancin mata ne sai zogon wani malami za su tattauna irin za a yi debate ya aka yi musulunci wai ya take haƙƙin mata to shine sai ce to bismillah faɗi haƙoƙin naka yi ta bayani yi ta bayani yi ta bayani sai da ya gama magana lokacin da shi malamin zai magana sai ce kin gama kun fahimci zancen mana sai ce masa to kin gama baiwar Allah shi ma'ana zai fara zancen sa yanzu sai mutumin sai ran sai ɓaci ya fushi don me za ka ɗauke ni mace a to kai ba ka zo neman mace da namiji duk ɗaya ba ne an bai kamata ranka ya ɓaci an ce maka Allah ya kyauta yawwa to shine sai ke cewa walaysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ni na sanya mata suna maryam sannan kuma u'idhuha ina neman tsarin ka kai nake so ya Allah ka tsire ta shine u'idhuha ina neman tsarinka ga wannan baiwar Allah ko ya da za a da aka haifa wa zurriyataha ita da zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaydan wanda yake jefaffe wanda Allah ya nesanta shi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah ya karbi wannan alwashi da tayi da wannan addu'a tayi da tayi duka Allah ya karba karba mai kyau kun ga Allah madauki ko ya ce kawai ya karbi addu'arta ko ba a ce hasan ba an san karɓa ce to amma wannan sifar cewa hasan ɗin ya nuna ziyadar falala akan karɓar da aka yi mata wa ambata hana batan hasanan kuma ya tsirar da ita tsiro mai kyau ma'ana haka maryam daga haihuwarta ta yi girma da wuri ta yi girma ba ta daɗe ba allah maɗauki da mu'ujiza irin tasa ya sa nan da nan ta girma wa kaffalaha zakariya kuma allah maɗauki ya ɗora gudanar da rayuwarta da jagorancin tafi da ma'ana kulawa da ita ya danka kulawar ga annabi zakariya annabi zakariya shi yana nan da ransa a lokacin sai aka bashi shine mai lukwanta mai kula da ita kullama da khala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga mihrabi wajen bauta wajenta inda take zama take bauta domin tun tashinta a cikin bauta take mana kun ga nan gutsire labarin akai dama kuma yana cikin balagar alkur'ani ai dai an gaya mana cewa tana cikin kafala ta annabi zakariya annabi zakariya kutun da annabi ne an san zai sa ta a hanyar ibada ba hanyar baci ba don haka har ma ta saba wurin bauta kullun tana wurin bauta shi yasa har kullun zai shiga zai shiga inda take bauta waje da inda harizqan sai same ta da abinci qala sai sai ya maryamu anna laki hadha ke ku ta ina kika samu wannan qalat sai ta ce huwa min indillah daga Allah ne nake samun wannan inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shike arzuta wanda yaso ba tare da sanin shi wanda aka arzuta din da lissafin sa da tsammanin sa cewa za a bashi ba ko kuma da yawa ba tare da lissafi ba daga Allah subhanahu wa ta'ala to mu bashi yanan mu bi nasin malam sa'idi mu ga abin da za mu samu insha Allah a ciki dama jiya mun fara wannan mun tsaya inda ya ambaci wasqafallahu ala imrana wa huwa walidu kaza da kaza har zuwa ƙarshen wannan fakara din ko za mu tashi inda yace zurriyatan ba'abuha min ba'd yace ai hasalat tanasubu wat tashabuhu bainahum su ba ya ce mana zurriya ce sashe daga sashe ba sashen su daga sashe ma'ana sashen su hasala at-tanasubu wat tashabuhu bainahum shine abinda ake nufi da zurriya ba wai yana nufin tanasuli ta bangaren asali kawai asalin su ɗaya ba duk wanda aka ambata yake faɗa tun daga annabi adam ba iya nan ya shigo mana zancen gidan ali imran bane ba domin nan an gama mana zancen inna allah astafa adama sai wa wa nuhan sai kuma wa ala ibrahim wa ala imran to na ukun can ai kun ga ba lalle zama suna da alaka musamman na biyun farko da annabi adam da annabi nuhu ba su da alaka mubashara ta tanasuli zuwa ali imran sai idan ka bi ta asalin silsila dan adam baki ɗayansa to amma sai Allah mulki kira su baki ɗaya zurriya ne shi yasa ake so a bayyana cewa zurriyan nan ba wai ta wajen tanasubi bane tunda mun san tanasuli ai ba ta magana zurriyar jini bace tunda zurriyar ali imran ba ita ce zurriyar annabi nuhu da annabi adam mubasharatan ba akwai jili jili mai yawa tsakani amma kuma akwai wani abu da ya hada su to shine mana yake fassara mana ai hasala at-tanasubu wata dangantaka ta hada su cewa su dukkanin su zababbu ne Allah ya zabe su ai wannan munasaba ce yawa banda wannan kuma akwai at-tashabuhu kamanni da juna suna da kama da juna dukkaninsu masu mai da hankali ne bangaren wato godiya da hidima da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma wani tashabuhi ne da Allah ya samar tsakaninsu fil khalqi wajen halitta su wal akhlaq ma'ana akwai wannan tanasubin ta tashabuhi ta bangaren halitta bangaren halitta su halitta ne da Allah ya zaba wal akhlaqi da wajen ɗabi'unsu al jamila masu kyau kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ya faɗi lamma zakara jumlatan min al anbiya'i yayin da ya ambaci wata tawaga ta ko ni adadi na annabawa addakhili na fi dimni hadhihi albuyutil kibar waɗanda suka shiga cikin waɗannan gidaje manya-manya gidajen manyan annabawan nan ai Allah madauki a cikin suratul an'am da ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ko ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين su wannan kun ga su guda goma sha takwas Allah maɗauki ya jero ya faɗe su a wuri guda to wannan bayan ya faɗe su me yace sai ce wa min aba'ihim wa ikhwanihim wa dhurriyyatihim daga iyayensu da ƴan uwansu da zurriyarsu wajtabainahum mun zabe su ga ashe zaɓi wannan maganar asali ɗin ta ko ta jini da kuma halitta da kuma maganar halayensu da ɗabi'unsu ya nuna akwai wani abu da ya haɗa su da waɗancan na farkon da waɗannan na yanzu wa zurriyatihim da zurriya su ce wacce bainahum wa hadainahum ila siratil mustaqim mun zabe su muka kuma shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya a ita ce bayan Allah mulki ya faɗi waɗannan mutum goma sha takwas na annabawa a jere shine sai ya ce walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malu ai ya faɗi wannan a cikin jerin ayoyin ko duk waɗannan annabawan da za su yi shirka da duk aikin su ya ɓaci to yace wani kuma zai zo yace zai shirka yana sa ran wani abin nan wani zai cece shi wani zai masa wani abu shirka babu ceto in dai mutum ya mutu ya je da ita lahira duk mutumin da ya mutu a shirka sai tabbata a wutar jahannama Allah ya raba mu da shirka ya nesanta kuma al'ummar musulmi daga aukawa cikin ta to shine sai ce wannan istidlali ne malam sa'adi ya kaman yadda ya faɗa a can shine nan ma ya faɗi cewa ya kawo maganar zurriya zurriya ce waɗancan zurriya ne wannan zurriya ne sai ce wallahu sami'un alim Allah shine Allah mai ji ne kuma masani ya alamu man yastahiqu al-istifa Allah ya san wane ne ya cancanci a zabe shi fa yastafi ya kuma zabe shi wa man la yastahiqu dhalik wane ne bai cancanci a zabe shi ba fa yakhdhuluhu wa yurdih sai ya tabar da shi ya rabu da shi ba zai taimake shi ba kuma ya halakar da shi shine yurdihi daga ardahu wa dalla hada wannan aya da wannan magana da take cikin wannan aya ta yi nuni ala anna haula'i kan cewa waɗannan mutane ikhtarahum Allah ya zaɓe su ne lima alima saboda wannan lamun mai abin ne ba lamma bane tahim lima ne ma'ana saboda sababin abinda Allah ya sani min ahwalihim na halayensu almujibaci lidhalika ga wannan abun ma'ana Allah ya san halayensu duk mutanen kirki ne zurriya ce ta kwarai haihuwar kwarai kuma mutane ne masu dangantaka da ibadar Allah subhanahu wataala wannan sababin shine yasa Allah madauki ya zabe su ya fifita su akan sauran mutane mun gane abu ashe kenan wannan ya nuna ko a zurriyar tasu in aka samu wanda zai watsi da ibadar Allah ya bar Allah ya je bauta ma wani za a kalli zurriya ko ko za a kalli aikinsa asali dama Allah aiki yake kallo babu wanda zai zo ya kafa wa Allah hujja da cewa shi jikan wani ne dan Allah ya kyale shi Allah na kallon aikin da kai ne ba zancen kai dan waye ko jikan waye ba Allah ce muke mu sai ce wa dalla hala ala anna haula ikhtarahum lima alima min ahwalihim almujibati lidhalika fadlan minhu wa karama Allah yayi wannan ne da falala daga gare shi da kuma karimci wa min alfa'idati to daga nan malam zai kawo mana wasu fa'idoji fa'idoji da muka samu a wannan kissa kuga tun ba a je can zurfin kissar ba ya fara mana wasu daga cikin fa'idoji yace daga cikin fa'idoji da hikima fi qassihi alaina akhbara haula'il asfiya a cikin ba da labarin da Allah ya mana na labarin waɗannan zababbun mutanen shine qassihi alaina akhbara haula'i qassi yana nufin masdari ne na ba da kissa qassa qasasan ba na qassa qissatan ba ma'ana wannan masdari ne na fi'ilin cewa yadda Allah ya kissanta mana wannan labaran na waɗannan zababbun mutanen to akwai hikimomi don meye haka an nuhibbahu don mu so su yanzu Allah ya zaɓi waɗannan yana son su ya halatta wani musulmi ya ce baya son su ashe kenan yana daga cikin abin da ake nema a gunmu shi yasa aka gaya mana wannan to mu so su wannan yana nuna maka kyawun wannan tafsiri da muke karanta wani malam sa'idi inda daga cikin amfanin abin da zai fito ma da su fa'idojin da kai suka shafe ka da za ka fa'idanta da su maimakon aji a ta kawo maka isra'iliyat ai sunanta wace ce sunan babanta ma wane ne an yi kaza da kaza lokacin ma da aka da wata isa doguwa da za ku daɗe ba kuma fahimce ta ba kuma asalinta wani ma ba ta da tushe wanda ya gaya maka me za ka fa'idanta da shi daga baka wannan labarin a wannan labarin za ka fa'idanta da cewa waɗannan mutanen Allah ya ce ya zaɓe su tun da ya zaɓe su ashe yana son su to kai ma ka so su in ka so su dinnan zaka samu lada ko ba ka samu ba zaka samu wannan shine abin da ke nufi don haka kullum shi yasa yana cikin abin da ya kamata malami ya fahimta ina ilmantar da mutane ilmantar da su abin da suke bukata ba abin da suke so ba za mu fahimci wannan abin daga wannan littafin muna karanta shi kun fa me bambancin tsakanin abin da ake bukata da abin da ake so hmm? hausa fa nake kun san bambanci ai akwai abin da kana bukatarsa ma'ana tahtaju ilaihi rayuwarka tana bukata don ta amfanu addininka yana bukatar wannan abin don ka amfanu da shi duniya da lahira wani ilimi ne da zai ma amfani ka ƙara kusanci zuwa ga Allah aka kana bukatarsa akwai kuma abin da kake so haka zuciyarka tana son a yi magana akan abu kaza wani za ka ga zuciyarsa tana son a ilmantar da shi wani ilimi amma kuma tare da cewa misali yanzu wanda zai zo gun malami ya tafi makaranta sai ce ya zo karatu sai malami sai me kake so ka karanta sai ce ni arud nake so in karanta arud kun san arud ilimin sanin auzanin waƙoƙi waƙen larabci sai a tambaye shi ka iya ahalari yace a'a ka iya su iziya su sauran su risala da littafan da za ku yi addini ka karanta bulugul marami ka san hadisan annabi sallallahu yadda za ka yi alwala da tsarki sai ce bai san kai kafin ma wannan tukuna wanda ya fi komai muhimmanci ka karanta aqida shine sama da duk wani fiqhu me ka sani a babin tauhidi sai ce bai sani ba zai ce to me za ka yi da ilimin aruf sai malamin ya hana shi abin da yake so ya mai da shi abin da yake bukata kun gane abin da ke nufi to shine duk malamin da yake ilmantar da mutane abin da suke bukata ba abin da suke so ba to wannan shine malamin da ya san me yake amma in mutum ya tsaya yana bin magoya bayansa ko ɗalibansa su za su faɗa masa me zai ce to wannan bai san me yake yi ba ya kamata ya zama cewa shi ya fahimci me ake bukata shine abin da zai gaya mutane domin bukatar su zuwa ga wannan tafi wani abin daban wanda la'alla ba su fahimci abin bane da sun fahimta su ma za su dawo su haɗu ta shi akan wannan bukata din to irin ta muke gani a wannan tafsirin yana gaya mana ba mu bukatar abubuwan su isra'iliya din nan sauransu amma ga fa'idar da muke bukata mutanen nan tunda Allah ya ce yana son su to mu kuma me ya alakan mu da su mu ma mu so su in muka so su Allah madauki zai ba mu lada akai to shine abin da ke nufi sai ce ina ne wa naqtadi bihim an nuhibbahum wa naqtadi bihim mu so su kuma mu koyi da su wa nas'alallaha kuma mu roki Allah an yi wafiƙana lima wafaƙahum yadda Allah ya ba su gamdakatar suka dace suka aikata aikin kirkin da a dalilinsa Allah ya zaɓe su ya fifita su akan wasu to mu ma Allah ya ba mu gamdakatar ɗin da za mu aikata irin wannan aikin ko da ba mu samu zaɓin irin nasu ba alal ne muna cikin mutanen kirki mun gane wannan shi ma na uku wa Allah nazala kuma kada mu gushe nazri anfusana muna zargin kawunan mu ya zama kullum muna zargin kawunanmu a bita akurina da jinkirinmu an hub daga gare su ma'ana in muka gaza aikata abin da waɗannan mutane na kirki suke aikatawa ai ya kamata mu zargi kanmu wannan mutane ga abin da suke aikatawa na kirki har Allah ya zaɓe su to don me mu ba za mu aikata irin wannan abin kirkin da suke aikatawa ba kaga mun cancanci mu zargi kanmu idan ba mu aikata irin abin da suka aikata ba muka jinkiri a bayan su ma'ana maimakon mu bi su sau da kafa sai muka koma muka tsaya a baya ba mu bi su ba wa adamu tisafina bi awsafihim mu zargi kanmu da rashin siffantuwar mu da irin siffofinsu wa mazayahum aljamila da abin da suka kibanta da shi na kyau ma'ana abubuwa masu kyau da suka keɓanta da su wa haza aidan malami sai wannan shi ma min lutfihi bihim yana daga cikin tausasawa da Allah yake waɗannan bayin Allah cewa ya sanya su ta hanyar da suke da waɗannan sifofi kuma suna da sun cancanta har ma ai koyi da su wa izharihi as-sana'a alaihim da kuma bayyana falalarsu da yabansu da Allah madauki yake kun ga nan a cikin wannan wuri ai Allah madauki ya nuna mana falalar waɗannan mutane da yaban da suka cancanta fil awwalina a cikin mutanen farko wal akhirina da mutanen ƙarshe wat tanwihi bi sharafihi sannan kuma akwai fadakarwa shine tanwihi nawaha bi ma'ana nabbaha kai kaman ka fadakar da mutum ka wato ka zaburar da shi ka tuna masa wani abu da ya gafala daga gare shi shine tanwihi da ko ka ce ishara yawa da ishara bi sharafihim da wato darajar su da Allah madauki ya ba su fallallah kai Allah shine Allah ma a'zama judahu me ya kai girman wato kyautayinsa Allah madaukaki kyautarsa mai yawa ce shine waɗannan bayan Allah kyauta ya zabe su a cikin halittunsa wa akthara fawaida mu'amalatihi kuma me ya kai nan ana nufin aikuwa babu abin da ya kai yawan fa'idojin mu'amalar da yake yi wa bayinsa لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا يسي بعدن كودا با babu ba su da wata falala ba su da wata daraja sai kasancewar ana ambatan wannan ambatan nasu gashi muna karantawa a cikin alkur'ani kuma an sanya manaqib ɗinsu darajojinsu an sanya su mu'abbadatan har abada ana ta karanta su ai ko da ba su da wani abu sai iya wannan lakafa bihi fadla da wannan abun ya isa falala yanzu akwai falala da ta kai a ce sunan mutum yana cikin alkur'ani kowa zo karanta alkur'ani sai ya ji babu yanzu kai misali a ce kai ne allah ya ambaci sunanka a ƙur'ani kawai a ce akwai wani gari za a zo ana a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali cewa akwai wani gari sunansa birnin kudu zai zo za a yi wani a ciki ai tun kafin wani lokacin za a zo a tare ma a garin za a gina garin ma gaba ɗaya ya tare mutumin kuma a mai da shi wani abu daban saboda me saboda Allah ya ambaci mutum ba karamar daraja ba ce duk da cewa Allah ba hakan yayi ba to amma duk wanda ke cikin alkur'ani aka ambace shi to ya cancanci a girmama Allah ce inna Allah kuma ballantana ba kawai ambato ba akwai wanda ai an baci sunansu wani da zamme wani da suka su abu lahab ai sukansu aka yi ko tabbata ya da abi lahabin wa tabba yawa akwai kuma waɗanda kawai ba da labarin su aka yi wasu kuma an jero yabo ne a kansu duka aka faɗa amma wannan banda yaban kuma an ce Allah ya zaɓe su a kaga wannan wani ƙarin labari ne akan cewa kawai an ambace shi a cikin alkur'ani mun fahimci abin to tunda ku haka suke ashe sun cancanci a mu ma mu so su kuma sannan ko da ba su da wata falala sai iya wannan ambatan to ya isa wato falala walamma zakara fada'ila hadhihi albuyuti yayin da Allah madauki ya ambaci falaloli da darajoji na waɗannan gidaje alkarima kuma duk waɗannan gidaje ne gidan annabi adam shine uban kowa baki daya gidan annabi nuhu shine uba na biyu ga al'umma duka sannan gidan annabi ibrahim zuriyar annabawa ko gidan Ali Imran zurriyar annabawan ƙarshe ko kace annabi na kusa da ƙarshe shine annabi Isa alaihi salatu wasalam wanda daga nan ne gidan ya taso yau annabi mu sallallahu alaihi wasallam yana can a gidan zurriyar annabi Ibrahim tunda ta hanyar Isma'il aka same shi da haka duk falala tana nan a cikin waɗannan bayan Allah to bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan falala na waɗannan gidaje zakara ma jara li maryama sai Allah ya ambaci abinda ya gudana ga Maryam walidati Isa mahaifiyar isa alaihi salatu wassalam wa kaifa laqafa Allah biha da yadda Allah ya tausasa mata fi tarbiyatiha wajen tarbiyyarta ba a sa ta ta samu tarbiyyar titi da kwararo ta lalace ba tun karan farko aka samu annabi guda su kudum shine ma ya kula da ita a banda wannan wani sha'atiha da tashinta faqala sai Allah ya ce id qalat imra'atu imrana ka ambaci yayin da matar imrana ai walidatu maryam wato mahaifiyar maryam ita ce matar imrana ko kenan kun ga imrana da wannan matar su ne suka haifi maryam mun fahimci nan a kun ga shi yasa nan kun ga abinda malaman tafsiri suka faɗa na gaya mana da sunanta hannatu ba ruwan abin nan sa'adi da wannan kawai yadda Allah bai gaya mana sunan bai ce imra'atu imrana mu ma imra'atu imrana yawa saboda darasin babba da ake so a ciki ba sanin sunanta bane ba sanin wani abu ba kamar yadda inda kana bibiyar alkur'ani kana fahimtarsa za ku ga kissoshi a ƙur'ani ba ana kawo su bane don jin daɗin labari ko ka koma ka ji duk labaran alkur'ani babu wanda ake kawo maka don jin daɗin labari za ga wasu mutane suna so su zauna a gaya musu kisar annabi yusuf musamman mata ko a cewa a ji makirtin matar manya kaza da kaza da kaza da mai duk ana jin daɗin kissa asalin shine har wani marubuci daga cikin malaman yahudawa cikin bincike na nake karanta maganarsa yana cewa ana cewa ƙur'ani ba daga babil ya ɗauko maganganunsa ba in ji musulmi mu kuma muna cewa daga babil ƙur'ani ya ɗauko abinsa to ai gashi nan ku duba kisar maryam mana ai kisar annabi yusuf da take cikin qur'ani gashi nan an fafaɗi abubuwa da yawa daga babil dan dai wani bai zauna da shi da wani ya zauna da shi sai ya bi shi tiryan tiryan tinkan tinkan kowace kalma a faɗa a ina za a yi tracing ɗinta daga babil mujmalin labaran shine haka amma daki dakin labarin na qur'ani ya fi daɗin ji na qur'ani ya fi girmama annabi yusuf na ƙur'ani ya fi girmama gaba ɗaya ma zuriyar gidan annabi yaƙubu ɗin fiye da suna su na bible ɗin wanda suke ga su ne banu isra'ila su masu wannan addinin misali abin da ke ciki na suka ga annabi yaƙubu da nuna mummunan halin 'ya'yansa da hasada da abubuwa duk a ƙur'ani ba haka aka gaya mana ba an nuna wani abu na halin nasu da suka yi masa makircin wani abu amma ba a ɓata su da mummunar sura ta yadda abincin da a ƙarshe an nuna sun shirya ya yafe musu da sauransu to abin da ba wannan nake so in faɗa ba sai ka ga cewa a ƙarshen kissar ta annabi yusuf yadda take a bible nan tana nan a bible da faɗinta da tsawonta cikakke akwai abubuwan da ba a faɗa ba a cikin alƙur'ani ko saboda me saboda alƙur'ani abinda Allah subhanahu ta'ala yake so ya gaya mana darussan da ke cikin kissan ne ba wai detail ne yadda kissar aka ƙare labarin ba shi yasa sai ga a wani guri an ɗauko maka labari baka sani da aka kare ba to dama ba wannan ne ya damu Allah subhanahu ta'ala cewa ya baka labari ba Qur'ani ba littafin kissa bane ba dare dubu da ɗaya bane mun fahimci abin amma littafi ne na baka labarai dan ka ɗauki izina su ku a can sai a ta ba da detail ɗin ma da kuma ba a bukata ƙur'ani ku akwai fasaha da balaga da yadda kalma ɗaya ta isar maka sauran yanzu ku duba wannan abin da makaranta yanzu wa kaffalaha zakariya shikenan ba a gaya mana yadda- a ina suka ya girman yake ba ko ballantana su ka can zaka ji an ce to wata rana tana budurwa ta fito an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza idan ba wani darasi ne a cikin wannan kaza da kaza din da ya faru ba a qur'ani ba za a faɗi shi ba kun gano wannan zancen su ko a babin sai ga komai sai an faɗa har mara amfani to wannan shine bambancin rubutun mutum da kuma wahayin Allah subhanahu wataala dan wancan koda akwai gaskiyar wani abu a cikin labarin amma dan adam ne ya rubuta wannan abun domin ba ita ce at-taura ta asali ba da at-taurar asali tana nan da aka ba annabi Musa da wannan kan ba ma rubutun mutum bane ba kawai iya wahayi ne daga mala'ika zuwa annabi ba a rubutu ne Allah ya rubuta da hannunsa kamar da Allah a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kai kamar da yake ma nassin Qur'ani wa katabna lahu ko ai nasin qur'ani haka mun rubuta masa hakuwa ba ana nufin mala'iku ne suka rubuta ba Allah subhanahu ta'ala ya rubuta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan katabna din cewa kataballahu taurata bi yadihi da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kun gane me nake nufi kar mu shiga wani abu daban to mu koma walidatu ah, maryam ko lamma hamalat yayin da ta dauki ciki sai ta ce rabbi kaga yanzu nan an yi tarbiyyata an yi komai an yi komai zancen tana zuwa a wurin bautar an yi kaza an yi kaza duk ba ji ba kawai sai gashi a wannan kai ana zancen ita wannan baiwar Allah ta zo ta dauki ciki matar Imran da ta dauki ciki me ta ce ta roki ubangiji ga abin da ta ce ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya ubangiji ni nayi alwashin a, abin da ke ciki na dinnan ya zama a gare ka muharraran yantacce gare ka don bautar ka wannan kuma abu ne da suka saba kamar da malam tafsiri sun ambaci wannan a, sun saba irin wannan a, addinin banu isra'il M- mutum ya alwashi ga Allah ya ce Allah na alkawarin ɗan nan da za a haifa mu zan mai da shi mai hidima ga abin nan ɗakin bauta ɗakin bauta na nufin abin nan ma- ma'abat nasu na, na yahudu a wancan tarihin nasu da nake faɗa to akan samu dama masu hidima ga wannan wuri ba shi da wani aiki da zai ba neman abinci ba komai an yantar da shi ba shi da wani abu da zai ba zai aikin komai ba kullum a wannan wurin yake mun fahimci wannan to idan mutum ya wannan alwashin yana cikawa to shine maryam ta yi wannan alwashin abin ma- ita wannan matar eh, imran ta yi wannan alwashi cewa dan da zai zo a cikin nan tata ko kuma abin da ke cikin nan nata in ta haife shi to ta alwashin zai zama yantacce ga Allah ai ja'altu ma fi batni khalisan liwajhika na sanya abin da ke cikin nan nawa ya zama yantacce ne ga fuskar ka ma'ana ga wato ga neman yardarka kawai kai zai wa hidima muharraran li khidmatika kuma sannan mai wato wanda aka yantar da shi ne domin hidimarka wa hidimati baitika da hidimar ɗakinka tunda nama a lokacin a baitul maqdis suke baitul maqdis kuma shine wuri na uku mafi daraja hatta a gumu anan wurin musulmi me ina ne na farko makka sai ina sai madina ma'ana masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma baitul maqdis yawa to a wannan gurin ne duk ake wannan tarihi din fataqabbal minni sai tace ya Allah ka karba daga gare ni hadha al-amal al-mubaraka wannan aiki ka karbe shi daga gare ni wannan aiki mai albarka innaka antas samiul alim lalle kai mai ji ne kuma masani tasma'u du'ai kana jin addu'ata wa ta'lamu niyyati kuma ka san niyyata wa qasdi da manufata hadha wa hiya fil batni malan yace wannan abun shine hadha hadha alladhi akhbartukum anhu ko ukhbirtum bihi fil qur'an وهي في البطن تافد wannan magana ne a lokacin da Maryam din take ciki ba a haife ta ba qabla wad'iha kafin a haife ta falamma wada'atha yayin da aka haife ta mana yayin da ita mahaifiyarta wato imra'atu imrana ta haifi abin da ke cikin nan nata wadda kuma mace ce mun gane wannan qalat sai uwar ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha unfa gashi na haife ta kuma mace ta fito ma'ana mace aka samu كأنها تشوق تشوفت أن يكون كو تشوقت تشوقت يا أبوك كو تشوفت ne بفاء يوم kamar ta sa ran ya zama cewa namiji ne za ta haifa ayo an ya kuna zakaran li yakuna aqdara ala alkhidmati domin namiji ai yafi karfi yafi dacewa da hidima ga inda ake son ayi bauta ko ba haka bane yau sannan sai ke cewa wa a'zama mawqi'an kuma sannan yafi girman daraja a zuci duk mutum ya fi fifita ɗa namiji akan ya mace wannan ɗabi'a ce ta mutane da yawa haka ne ko ba ka ba mafi yawan mutane an ce matarsa tana da ciki da za a tambaye shi me kake so a haifa tsakani da Allah fa nake fada abin da ke can cikin kasan zuciyar nan galibin mutane sun fi jin daɗin a ce namiji ne sai idan mutum ya haifi ma ya ta haifuwar maza ya ta haifuwar maza wata ran sai ka ga yana addu'a kuma Allah bani Allah ba shi mace haka dan adam yake shi kullun yana son ya canza halin da yake ciki ya shiga wani hali daban to ne shine dai ɗabi'ar dan adam sai ce liyakuna aqdar alal khidmati wa a'zama mawqi'a fa fi kalamiha a wannan zancen nata akwai nau'u uzri min rabbiha kamar tana kafa uzuri ne tana bada uzuri ne ga ubangiji cewa ya ubangiji nema alwashi in dan nan yazo zai kaza zai kaza to kuma gashi mace ce ai ai kaga maganar ta kamar tana bada uzuri ne to ya Allah ya za a yi kamar yanzu ni yanzu ya zan yi na ce nayi alƙawarin in namiji ne kaza da kaza to kuma a inda abinda ake ke ciki shi ne kaza saboda sa ran namiji ne zai zo hidima ga ɗakinka to yanzu gashi ya zama mace ce ba namiji ba yanzu ma ya za a yi tukuna kamar tana ba da ƙuduri ne sai kuma faƙala sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa din ai la yahtaju ila ilamiha baya buƙatar Allah baya buƙatar sanashe shi ta ita ta sanar da shi cewa a mace ta haifa bal ilmuhu ilmin Allah muta'alliqun biha yana da alaka da ita Maryam shine wannan biha din bi Maryam bil mauluda ita da aka haifa ma'ana ilimin Allah yana rataye da ita an san da ita qabla an ta'lama ummuha kafin uwarta ta da ta haife ta ta san mahiya wace ce ita haka da ku ba ka ba abin da yake ga mana kenan ma'ana kafin Allah su ai kafin wato ita ita ummu Maryam walidatu wato walidatu maryam imra'atu imran kafin ta san za ta dau ciki Allah ya san ita ce imra'atu imran wadda za ta haifi maryam da kaga kenan zancan a yi uzuri a kawo uzuri cewa mace ce ya Allah ba namiji ba duk a wurin Allah bai taso ba shi yasa aka kawo jumla itiradiyya wallahu a'lamu bima wada'at sai ce walaysa dhakaru kal unfa namiji ba kamar mace bane wa inni sammaituha maryam kuma ni na sanya mata suna maryam sai ce fihi dalalatun ala tafdili dhakari ala al-unfa malan sa'adi ya fahimta daga wannan aya kuna ji daga wannan aya cewa namiji sama yake da mace kuma zaka ce nassi ne haka ko zahiri ne alƙalla mu ce zahiri ne ko ba haka ba tunda in an ce nassi ai shine wanda la ya tamilu ma'ana da cewa aka yi walaisa zakaru ko a ce wadzakaru afdalu min al'unsa kun ga wannan baya wata fassara ba wani a duniya da zai zo yi abin nan amma kore abin nan aka yi mu abin nan musawa ce daidaituwa aka kore kore daidaituwa ba nassi ba ne zahiri ne akan falala ba ku gane ba ko abin da ake nufi amma kun san dai me nake nufi da nassin aiko mun taɓa yin zancen wannan kwanan ba na so kullum aka faɗa kuma sai an maimaita insha Allah ina sa ran nan duk ɗaliban ilimi ne kowa yana fahimtar me ake faɗa in an ce nassi ana nufin abin da ba shi da wata fassara sai ɗaya yanzu in aka ce wadzakaru khairun min al'unfa in muna so mu san namiji ya fi mace wannan maganar wadzakaru khairun min al'unsa sai mu ce nassi ce domin menene ba wani wanda ya sai tawilin wannan ya bata wata ma'ana daban shine ma'anar nassi in ko aka ce walaysa dhakaru kal unsa ai namiji daban mace daban ma'ana da namiji da mace ba ɗaya suke ba wannan na farko akwai isbatul khairiyya ko wannan kuma menene nafil musawa to nafiyul musawa laysa nassan fil fil mufadala walakin inma huwa madha nassun fi nafi taswiyati nassi ne akan babu taswiya babu ba daidai suke ba amma kuma zahiri ne wajen me wajen cewa lalle namiji yafi mace dan me domin da namijin ta haifa ba za a kawo uzuri ba kun fahimci wannan tunda ta ce ta yi alwashin in ta haihu abin da aka samu zai zama mai hidima to gashi tana ba da uzuri ashe abin da aka samu ba mai hidiman bane saboda ba mai karfi bane mai rauni aka samu ashe kenan namiji ya fi mace da da nafi da namiji bai fi mace ba da ba ta buƙatar uzuri ta ce ya Allah na ce maka kaza amma ga abin da aka samu Allah sa kun gane wannan zancen to ta nan ne malamin ya hango ba wai saboda nasiyar mas'alar ba innama huwa min babi zuhuri wallahu a'lam sai ce a ina ne fihi dalalatun ala tafdhil adh-dhakari ala al-untha duk da dai akwai wasu nusus din ba nan malam yana faɗa ne iya wannan ayar amma akwai wasu nasoshi daban da suke nuna falalar namiji akan mace wajen raban gado wajen wasu kula da gida arrijalu qawwamuna 'ala nisa duk waɗannan abubuwa suna nuna falalan namiji akan mace duk da cewa falala ce ta jinsi akan jinsi ba min haithul afrad ba ta haithul afrad ta ɗaiɗaiku in ɗaiɗaiku ne za a samu macen da tafi mazaje da yawa yanzu duk duniya da maza da mata kakaf mutanen da muke da su a duniyan nan yanzu babu mutum ɗaya la namiji la mace ɗaya da ta kai falalar aisha ko akwai to kaga ashe wannan ta jinsi ne akan jinsi wannan falalar ba ta fardi akan fardi ba in bu afrad za a samu wani ya fi dukkan jinsuna baki daya falala saboda itibarin wani abu daban ba wannan sababin ba Allah sa kun gane da haka kenan ba dukkan namiji ne ya fi dukkan mace ba ko amma jinsin namiji ya fi jinsin mace saboda aikin saboda darajar saboda wato responsibility da Allah dora wa kowa aka dora masa ma'ana nauyin da Allah dora ma kowa daban ne amma ta bangaren in ka kalla abin individually wato kowanne a ɗaiɗaikunsa za ka iya samun macen da tafi maza da yawa saboda ilimi da Allah bata tsoron Allah da Allah bata hidima ga addini da Allah ya bata mun fahimci wannan mun yi maganar wannan ina jin barako akan wace matsala ce matsalar shaida a wurin ciniki ko mun karanto maganar ibn qayyim da yake cewa wasu suna sukan hankalin mata da wannan suna cewa mata ba su da hankali ko maganar shaidar mace biyu ita ce daidai da shaidar namiji ɗaya yadda Allah maɗauki ya faɗa suna ɗaukar wannan alal itlaqi ne a kowane hukunci ma'ana idan aka je kotu in dai an kawo matsala za a tattauna alkali in ya kira shaidu to a kowace matsala namiji ɗaya daidai yake da mata biyu yace ba haka ake nufi ba a matsaloli irin na ciniki harkar ciniki da yau an sai da filin wane wane ya sai da wane ya sayar wane motarsa waɗannan abubuwan ba ruwan mata da su don haka in kun ba su ajiyar ilimin nan ma sun manta akwai mamaki ko ba mamaki amma ka tambaye su akan yaushe wance ta fita daga idda yaushe aka ɗaura auren wance to wannan mace ɗaya mata isa ta shaida fiye da namiji ko ba haka bane to shine ibnu qayyim ke kawo dan haka kowanne a siyakin sa ne kar a amfani da waccan ayar a ce a gaba daya maza sun fi mata hankali ta kowanne irin itibari yau akwai itibarin da ake fifita shaidar mata akwai inda ake fifita shaidar maza to waccan ta qur'ani ta babin binan ta babin ciniki ta wannan maganar iya maganar ciniki ce kamar da malam ibnu qayyim ya faɗa kuma mun karanta wannan abun bara Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta sai ce fi dalalatun ala a dalalatun ala tafdilil zakari ala al'unsa wa ala tasmiyati waqtal wulada to ga wani fiqihun har yanzu malam sa'idi ya kwakwalo mana daga wannan aya har yanzu cewa wannan aya a cikin ta zamu fahimci halaccin a sanya ma yaro suna daga lokacin da aka haife shi ba sai bakwai ta zagayo dole a faɗa ba mun fahimci wannan gashi wannan abin da ta yi kuma duk da cewa shar'u man qablana ne mun san kuma zancen malaman usul fiqi akan wannan shar'u man qablana hal huwa shar'un lana aw laysa shar'an lana wannan akwai tattaunawar malamai abin da yake mafi inganci shine huwa shar'un lana illa idza jaa nasun yukhalifu dalika yawa duk abin da yazo amma fa ana zancen ba ka je bible ka dauko ba a'a shar'u man qablana mimma dhukira fil qur'an aw fi sunnah duk abin da ya zo aka bamu labarin cewa a cikin alkur'ani aka bamu labarin yahudawa ko banu isra'ila ga yadda suke yi to idan ba mu samu dalilin da ya hana haka a cikin tamu shari'ar ba to za mu yi aiki da wancan kun gane wani wani shine ma'anan shar'u man qablana shar'un lana illa idza abtalahu shar'una ko makamancin wannan ibara din Allah sa an fahimta to mu je to ashe kenan dai ya halatta idan an yi wa mutum haihuwa daga lokacin da aka yi haihuwar ya ce ga sunan yaro am shine ce waqtal wulada lokacin haihuwa wa ala anna lil ummi anna lil ummi tasmiyatal waladi to daga cikin fa'ida har yanzu uwa tana da ‘yancin sa wa ɗa suna ta haka ne? kar a yi rikici tsakanin miji da mata ko? eh yawwa kun ga wannan nassin shi ma ƙuru-ƙuru yake cewa a imra'atu imran ita ce ta sanya abin cikin nan nata da aka haifa ta sanya mata suna maryam ran da aka haife ta ce sunanta maryam kuma na kaza na kaza ne kaza ta gaya ubangiji wannan ba a gaya mana cewa bayan shawara da suka yi da mijin ko kuma mijin tunda gashi ta faɗa ta nasabta abin zuwa ga kanta ba ta ma ce wasammai nahu yadda za mu fahimci da ita da mijinta ba ne ko sai ta ce wasammai tuha ni na sanya mata suna kaga wannan nassi ne ƙurƙuru cewa ta sa ma yarta suna to ashe kenan mace za ta iya sama ɗa suna tunan kuma ke baiwar Allah karki je fa ki gaya wa mijinki yi daru ya ce zai sa ɗansa suna ka za ki ce a ai Allah ya ko abin nan nassi ya zo maryam ma uwarta ce ta sa mata suna don haka muna da yanci ku bar mu samu ƴaƴan mu suna asalin a shari'ar mu kowanne haƙƙi dangane da ɗa uba ne da shi haƙƙin asali amma ya halatta in matar ta yi mun fahimci abu don haka a nemi shawara a nemi daidaita a nemi tattaunawa kar a samu saɓani muje gashi nan ma'ai sai ce wa ala anna lil ummi tasmiyatal waladi idza lam yakrahi al abu idan uba bai ki ba kaga wannan nan uban shine asali ma'ana idan uba bai ki a sa wannan suna ba shikenan amma idan yace a ni wannan sunan da kika sa gaskiya ban yadda ba sai a saki uba shine uba shine mai iko akan komai amma dai an halatta mata ta sa ma'ana ta iya sawa ta nemi approval daga baya a gun miji kuma ta iya neman shawara ta ce ni dai ga shi yanzu ma gashi nan duk su sun kwace su suke galibi ko matan sunayen yanzu gashi nan duk an canza sai a sa sunan suna na hakika sai kuma a sa wani suna na lakabi misali uban ya ce uban yarinya ko uban dan da aka haifa ya ce shi yana so ya sama ɗansa wane sai ya dubi gidansu ko sunan mahaifinsa wannan kuma abu ne mai kyau mafi yawa daga cikin samari yanzu idan suka haihu sai ga suna gudun su sa sunan mahaifansu sun fi so su sa wani suna na wani malami da ya birge su ko wani abu da ya birge su ko wani mutum da ya haka da ya birge su mai kokarin ma shine mai malami wani kuma kawai wani ma sunan abokinsa zai sa ga sunan mahaifinsa ba bai sa ba ya kamata ka sa sunan mahaifinka to irin wannan din yana da kyau ba ba shi da kyau bane kuma gashi nan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan maimaita wannan abin da yawa da zaka ji sunayen sahabbai da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimaita sunan wannan a bashi sunan wance da ita ce kakar wani da sunan wannan duk yana nan da yawa yana da kyau in an samu kuma daidaituwa saboda ƙarin kyan zumunci shi ma ka sa a gidan matarku gidan matar taka kai gidan matar taka a sa a gidansu sunan mahaifinta a sa sunan mahaifiyarta a sa duk wannan yana ƙara zumunci shi ma ko ba ka bane to amma ba a zo a sa wani sai a tafi can a nemo wani suna wani sai ka je yana bugo ma waya yana tambayar da Allah an mun haihuwa irin sunan nan na larabawa mai dan daɗin nan wai yake so a bashi Allah kyauta sai ka ji sunayen wasu kuma ba su da ma'ana wani ya dage wai a sa sunan yarsa hurul aini wani dan waya bugo mu wai shi hurul aini yake so a sa mata ake cewa hurul aini daban suna ne na wasu jam'i ne fa asali hurin ma jam'i ne ko hurul aini jam'i ne ba na mace ɗaya ba ne na da yawa ne ana nufin mataye na aljanna da yawa kaga ba na mace ɗaya ba ne to shi sai da yake a sa hur ɗin kawai shi ne yana son dai wannan sunan kaga wani abu ne da mutane dai kawai suna son shi saboda suna sha'awa kuma sai kaga wannan sunan ya baibaye ya mamaye shi ake faɗa an manta sunan ko na mahaifin ko wanne ne wanda aka sa asali din na'am mm wannan ai ya ragu ya ragu shi yasa ban faɗe shi ba ma ai an rage wannan ko ina abin da ake yi a ƙauye ko da ke ko ƙauye ko tsangaya a yi haƙuri ba alarammomi muke suka ba amma ana samu wani abun a wurin alarammomi da yawa wani ma zuwa zai a ce a buɗe ƙur'ani ko ga mun cinye lokacin ma muna nan wani zai ce a buɗe ƙur'ani kawai farkon kalmar da aka gani ita za a ɗauka kawai sai a samu yaro ko yarinya a haka wani ya je samu yasa suna mal'unatu ko ya karanta wa shajaratul mal'unatu fil qur'an shi bai san mal'unatun ba kawai ya je sa mata aka gawa da aka je gidan liman aka faɗa liman me ya so aka rushe Allah ya taimaka liman din ya san mal'unat ina ne sai ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina neman tsarinka gare ta da kuma zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaydan jefaffe yace da'at laha wa li dhurriyyatiha an yu'idhahumullah ta yi mata addu'a ta yi wa zurriyar ita maryam ɗin addu'a mana uwa ce ta yi wa ‘yatta addu'a ta yi wa ‘ya'yan ‘yatta addu'a shi ne abin nufi a mina shaitani rajim daga shaidan wanda ke jefaffe to lokaci ya yi sai mu tsaya anan in ya darasinmu na gaba sai mu tashi fata kabbala ha rabbu ha bi kabulin hasan iya nassin kawai za mu je mu karanta ba sai mun sake bin fassarar ayoyin ba insha Allah ko yawwa wannan yana nuna malamai sun yi magana akan da yace inni u'idhuha wa inni u'idhuha wa bika wa dhurriyyataha kasancewar bata haifi kowa babban da annabi Isa malamai suka ce ya inganta mutum ɗaya a ce masa zurriya tunda annabi Isa shi kadai ta haifa ita Maryam kun fahimci zancen u'idhuha bika ita Maryam da aka haifa wa dhurriyyataha wa dhurriyyata annabi Isa ta haifa don haka annabi Isa a matsayinsa na mutum ɗaya ana kiransa zuriya da nassin qur'ani kamar da su wannan dai yana cikin abin da wasu malamai suka leko suka hango na fa'ida Allah subhanahu wataala ƙara mana fa'ida Allah ƙara mana ilimi Allah subhanahu wataala ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta wa malam Aminu Din da ya rasu yau la Allah wasu daga cikin kuma ba su ji labarin ba da zo kusan sallar azhar a Makka Allah ya masa rasuwa ya tafi dama ba shi da lafiya kuma Allah ya karbe shi yau din nan muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ayyukan da yayi na da'awa da kiran mutane zuwa ga sunna a tarihin Kano kowa ya san wannan Allah madauki ya bashi ladan wannan aiki Allah kuma subhanahu wa ya gafarta ma kurakuransa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk